الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين amma ba'ad godiya ta tabbata ga ubangiji subhanahu ta'ala wanda ya sake gaddar haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na fiqihu a cikin mazhabar al-Imam Malik Imam Darul Hijra Allah ta'ala ya ji kansa da rahama a cikin littafinmu mai albarka littafin Irshadus Salik ila Ashrafil Masalik na Ashekul Imam عبد الرحمن بن محمد بن عسكر المالكي البغدادي Allah ta'ala ya ji kansa da rahama a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala mun kwana a gargashin gabar aw yakuna indahu ma yukammiluhu qad hala hawluhu wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi da kan wato dammul ma'adin na'am bismillahir rahmanir rahim wato dammul ma'adin wa in tana'at mahalluha kazar'i wa ghayriha na'am bi sharti na'am bi sharti tisalin nayl na'am malam yace wato dammul ma'adin yana bayani akan wato arziki wanda ake hako shi ake tono shi daga cikin baramu ce wato bammul ma'adin ana hada abubuwan da aka samu a cikin baramu na alheri zinare ko azruha wa intana'at mahalluha ko da wato mahalluha gurin da aka same su ya zamanto tana'atu sun yi nesa da juna ko da ya zamanto gurin da aka same su nesa da juna ne to ana hada waɗannan baramu alherin da aka samu a cikin baramu wajen fitar da zakka a cikinsu haka za a musu amma wannan malaman malikiya jumhur ɗinsu ba akan wannan fatawa suke ta malam ba wanda wannan ina ga abdullahi bin maslama ɗaya daga cikin manya-manyan malaman malikiya wato shi ne ya tafi akan wannan ra'ayi wanda waɗansu daga cikin malamai suka yi bayani akan cewa wannan shine abin da ya fi dacewa amma malikiya kamar yadda muka karanta a risala wajen alma'adin alheri wanda ake haƙo shi daga cikin baramu ba a haɗa na wata jijiya da wata jijiya ko wata jijiya tana cin gashin kanta ne abin da yake sananne a cikin malikiya la tudammul ma'adin wato ba a hada jijiyoyi na baramu wa in ta ƙaraba mahalluha ko da bigiran nasu ya yi kusa da juna ko da sun kusa da juna ba za a hada su ba ballantana ma sun yi nesa da juna mun gane da kyau tana'at ma'ana ta ba'adat wa in tana'at mahalluha ko da bigiran su sun yi nesa da juna wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu sharru kana ya'usa gazzar'i malam yace wajen abin da ya shafi hada baramu wajen fitar da zakka ga baramu abinda mutum ya samu a cikin baramu tamkar hukuncin kayan gona ne kayan gona yanda idan mutum yana da kwai gonakai guda biyar ko gonakai hudu ko gonakai uku idan ya zamanto ya samu sanho bakwai a wata a wata ya samu sanho hudu shikenan za a hada da waccar da wannan ya zamanto ya samu sanho goma sha ɗaya sai ya fitar da na goma kenan sai ya zamanto sanho goma shine nashi in ya zamanto a ciki a wata ya samu bakwai a wata ya samu bakwai a wata ya samu shida zai zamanto yanzu haƙƙin Allah a cikin wannan dukiyar tashi ta gona uku shine zai fitar da sanho biyu mun gane da kyau to shine yace kazzari kaga tana'atu mahalluha wani zaka ji yace yana da gona ɗaya a kwari ɗaya a shamari ɗaya a hoge ɗaya yace maka ma kuma yana da ita a jeza ka cewa guraren duka ba guri ɗaya ba ne to amma saboda dai alherin duka na mutum ɗaya ne idan aka yi lissafi in a cikin waɗannan gonakan nashi ya samu waski biyar wanda shine zai bayar da tiya ɗari uku idan aka sissike to za a fitar da haƙƙin Allah a ciki tiya talatin mun gane da kyau to shine anan yace kazzar'i wa ghairiha wato da wani wato abin da ya shafi kayan gona irin abin da ya shafi dukiya inda Allah ta'ala ya hore wa mutum dukiya ta zinari da azurha wajen yanda zai haɗe su wajen fitar da zaka ko ya zamanto mudir mutumin da ya zamanto kadara ba ta tabbata a hannunsa hakanan kuma kuɗi tsagwaro baya tabbata a hannun shi yau in ka kadara a hannunsa gobe ka zo zai iya cewa babu an saye ta yau in ka kuɗi a hannun shi dumu dumu gobe ka zo neman ramce zai ce shi ma yanzu mabukaci ne duka kuɗin nan na je ya siyo kadara da shi kaga yanda zai haɗe da kayan karahuna da kuɗin da yake hannun shi da bashi wanda yake ƙaunar samun shi wajen ya fitar mai da zakka ga baki ɗaya to haka shi ma wannan za a yi mun gane da kyau malam ya ce amma bi sharɗin tisalin laili da sharaɗin ya zamanto jijiyar da yake samun alherin a ciki ya zamanto ta manne da juna a haɗe take da juna to wannan shine abin da malam ya faɗa amma iyayen da malaman malikiya suke faɗa a kai shine abin da ya shafi irin arziki na ƙasa inda an samu dinari ashirin ko dirhami ɗari biyu a cikin baramu to za a fitar mai da zakka amma da sharaɗi ya zamanto a jijiya ɗaya a hanya ɗaya aka samu ko da ya zamanto an samu attarahi fil amal wato an samu jinkiri wajen yin aiki ɗin wajen yin aiki misali a ce yau da ya aiki ya je shi jado dama bai saba ba tone-tone ya je shi rana ta farko ya ɗoki diga ya je ya kwashi ya kai sha biyu ta rana shi kuma ko awa ɗaya bai taɓa bayyana tone-tone da diga yadda ya zo ya kwanta ya flat ganin can bayan sati ɗaya da ya samu lafiya wannan gurin nashi ne da ya fara tonawa aka ce in mutum ya fara tona guri nashi ne kenan ba wanda ya taba mishi ya zo ya ci gaba bayan sati ɗaya hallo da ya rana ɗaya hallo da ya ƙara kwana uku ya koma ya ci gaba to inda har ya samu ya samu dinari ashirin a cikin wannan tone-tonen nashi da yake a jijiyar ɗaya a hanyar ɗaya da ya bi to wannan zai fitar mata da zakka shine bi sharɗin tisalin nai wato in tarakhal amal kenan ko da aikin ya samu ya samu ya yi jinkiri cikin aiki ya ɗauki sati biyu sati uku yana yi yau in yayi yana mai shan ruwan tsuntsaye to dai in dai har ya zamanto wannan jijiya din a haɗe take samun da yake din a haɗe yake to zai fitar mai da zakka mun gane da kyau wa illa istaqalla kullun bi hukmihi mala yace wa illa wato idan kuma ba haka ba idan ya zamanto an samu inqita'in nail wato an samu yankewar samuwal ya zamanto jijiyar ba ɗaya bace jijiya biyu ce ko jijiya uku ko jijiya hudu to istaqalla kullun bi hukmihi kullun kowane baramu kowane wato kowata jijiya daga cikin jijiyoyin da ya kama yana samun arziki a ciki istaqalla bi hukumihi zai kadaita da hukuncinsa in sai ya zama yanzu in a jijiyar ɗaya ya fitar da wato abin da ya kai nisabi dinari ashirin ko dirhami ɗari biyu sai ya fitar mai da zakka amma in ya zamanto a wacce jijiyar ya samu dinari goma sha uku a wancan ya samu dinari takwas a wancan ya samu dinari sha ɗaya a wancan ya samu dinari bakwai a wancan ya samu dinari biyar za mu ga wajen dinarin da ya samu ya kai arba'in to amma saboda ba a hanya ɗaya ba ya same su duka ya same su ta hanyoyi ne ta jijiyoyi ne wanda ba ɗaya ba biyu ba sanda a wannan lokacin babu zakka a kai saboda kowane rami kowace jijiya ba a samu ba dinari ashirin a cikinta yanzu wannan sai ya zamanto iya abin da zai fitar a ciki sai dai ya fitar saboda neman lada a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma niyyar allah ta'ala ya albarkaci wannan abin da ya samu na alherin ƙasa ba wai don saboda wannan wajibi ne dole ne idan bai fitar ba za su yi shari'a da Allah a gaban Allah gobe kiyama za su yi shari'a da Allah a gobe kiyama mun gane da kyau na'am wal azharu anna an-nudrata كغيرها وقيل بل تخمس والعصو تخميس قليل الركاز وكثيره وعروضه مالا يتي والأظهر wato zance mafi bayyana mafi fitowa fili karara annan nadarata ko annan nudarata wato kowanne ana fada annan nudarata haƙiƙa tsuntuwa abinda mutum ya tsince shi ka gairi ha wato hukuncinsa tamkar wato watattace daga cikin barayi ita ma ana fitar mata da zakka abinda ake nufi da annudura a nan ba irin tsuntuwa ba ta mu yau da gobe wanda ake tsinta ka samu wata jika goma ko jika biyar ko miliyan ɗaya ko miliyan biyu wannan malam zai yi magana a kanta a gaba abin da yake magana a nan yana magana akan andudura abin da kaɗan ne ƙaranci ne ake samun shi irin mutum ya yi tuntuɓe da wani ƙungume man kan zinari da samu wani ƙaton zinari kamar kansa a gaunan nadir ne samuwa shi mutum ya tafi gona yana cikin aiki sai ɗan ɗinka wani sheƙi-sheƙi da ya je sai ya ga kamar kansa ne amma kuma gabaki ɗayan shi zinari ne wannan ana ce da shi nudura mun gane da kyau to zance mabayyani wannan annudura tsuntuwa da mutum zai yi wannan dukiya mai yawa da zai samu a cikin gonar shi ko kuma a cikin karen shi hukuncinta tamkar wato hukuncin abin da yake cikin baramu tun ya tafi jado neman alheri kawai shi sai yake ci basu da alherin ma a titi bai ma leƙa ba cikin rami bai ma fara tonawa ba kawai yana cikin tafiya ya tsinka wani ɗan dutse dutse ya ce kai wancan dutse ko yana da kyau ashe shi da ya je kawai dutse ne na zinari ya ɗaga ya gani ga baki ɗaya zinari ne shikenan kaya ya cire a gindin kaba ya tattaro ga baki ɗaya da helan da fartanyar da kaza duka ya bar su a can ce bai zai da su dama wahal wannan da zai je ya kurkuma saboda ba shi da cinye ba da shi da gobe ne amma yanzu rana kai tsaka Allah ta'ala ya rufa mai asiri can mai so ya shi ya ɗauki wannan diga da hero da fartanya duka ya je ya ci abinci shi ma to idan ya kawo ta aka auna aka ga cewa ya kai dinari ashirin wannan nudura da ya samu to shi ne zai fitar mata da zakka zakka haƙƙin Allah a ciki shine ɗaya cikinsu za a raba gida biyu ya ba da rubu ushiri kenan mun gane da kyau wannan haka shine fatawa ta jumhurin malamai wanda idan muka ɗauka wato a ibn nafi da da wa an nafi'in wujubuha wujubu zakati wato zakka take wajaba a cikin wannan wa qila bal tukhammas waɗansu daga cikin malamai kwa irin su malam abdurrahman dan qasim suka ce a bal bari dai tuhammas wato wannan dukiya wanda aka samu ta nudura tsintu wannan da ya samu ungurme man kai na zinari wannan tuhammas kashi ɗaya kashi biyar ake mai sai a fitar da kashi ɗaya a kaiwa shugaba na musulmi kashi hudu kuma sai a rike su mun gane da kyau shine tuhammas wato ana kasawa gida biyar kashi ɗaya a bayar da shi ne wannan haƙƙin Allah sannan kuma kashi hudu kuma haƙƙi ne na shi wanda ya samu wannan abu mun gane da kyau kashi hudu cikin biyar ɗin kenan na'am wal asahhu malam yace zance mafi inganci fatawa wanda babu kura a kanta tahmisu qalilir rikaz wato kasa ɗan kaɗankin buso da mutum ya samu gida biyar wa katsirihi da kuma da yawansa wa urudihi da kuma kadarorinsa wato idan aka ce arrikaz shi kuma shine addifin wato buso na lokacin jahiliya wanda ake yi a da idan mutum ya tara dukiya sai yake bakin cikin magadan shi su ci wannan dukiya din ko a cikin ɗakin shi ko a barfajiyar gidan shi ko a wata gonar shi ko a wata shaya ta mutuwa kawai sai ya je ya rami ya tafi da kudin na a cikin wani dan tulu-tulu gabaki ɗaya ya cika shi a ciki ya rami ya binne ya gyara wannan gurin kama ba abin ne wani abu ba a ciki yanan Allah ta'ala ya amshi ransa shi bai ce musu bai abin da kudi a guri kaza bai gaya wa kowa daga cikin abokan shi ba bai gaya wa kowa daga cikin yan uwansa ba yana sai mai rabu wanda Allah ta'ala in ya kai shi wata ran ko kuma zama to mutum ne wanda yake mai tsumulmula kudin shi in ya zo kullum a cikin gidansa kawai yake rami ya saka ashe ya wani rami ya sa wani katon tulu a ciki kawai in ya zo shi ya samo kudin shi takarda kaza kwandala da sauransu kawai ya zuba a ciki ya rufe ba wanda ya sai yana da asusu a cikin ɗakin shi shi yanayi dama zai binne sai kowa ya shiri sai ya daga gadon shi na kara ya bude akwai wurin da idan ya bude shi kenan gashi nan gurin da zai zuba kudin shi shi yana nana nan tsoho ya rasu ba a sani ba ba a san ba da kudi a ciki aka zo aka yi rabon gado har ma aka sai da gida wani ya zo shi kawai ga baki ɗaya ya ce a kashe mishi gida a baje mun shi a mai andar da aka zo ana tonawa kawai masu aiki suka yi tsintar kuɗi an gane da kyau to wani ana ce da shi arrikaz to malam ya ce wal asahu zance mafi inganci tahmisu qalirir rikaz wato kasa kaɗankin buso da aka samu gida biyar wa katsirihi da da yawansa wa urudihi da kadarorinsa in kadara mutum ya samu hakanan gida biyar zai kasata saboda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin bukhari da muslim hadithin abu huraira zana ce wa firri kazi al-humus wato cikin buso inda mutum ya same shi a gonar shi ko a garkar shi ko a farfajiyar gidan shi ko a filinsa ko a cikin ɗakinsa to zai bayar da kashi ɗaya cikin hudu ne cikin biyar wannan shine haƙƙin Allah mun gane da kyau na'am
ثم أربعة أخماس إن كان بفيفاء في الجاهلية فلواجده وأما في الأرض الصلح نعم وأما في أرض الصلح فلأهلها نعم وأرض الأنوة وعرض الأنوات لمفتتح لمفتتحها
shikenan thumma arba'atu akhmasihi sannan kuma kashi hudu cikin kashi biyar din nan da aka fitar da kashi ɗaya cikin haƙƙin Allah ne wannan kashi hudun da ya saura in kana bi faifa'a idan ya kasance a sahara ne a ɓungurmin daji ne fil jahiliyyati kuma lokacin jahiliya ne faliwajidihi na wanda ya same shi shi ke na wannan musulmi da ya samu Allah ta'ala ne ya mai gyaɗar dogo Allah ta'ala ne ya nufe shi da alkhairi shi kenan sai ya mori da kayansa sai ya ci arzikin wannan abin da ya samu mun gane da kyau amma waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa wannan arba'atul akhmas idan aka fitar da haƙƙin Allah kashi ɗaya cikin biyar to yanzu wannan kashi hudun ba zai ɗauki komai ba wannan musulmi tunda yana da kwai mai gida yana da kwai shugaba wanda yake ƙarƙashin shugabancinsa can zai kai zai kai ne wajen shugaba a ajiye shi a baitul mali kawaɗansu daga cikin malamai suka faɗa wannan wanda ya same shi ba zai amfana da ko biye a ciki ba zai kai a shugaba ne wa amma fi ardi sulhi amma in ya zamanto wannan dukiya wanda musulmi ya same ta ya same ta ne a cikin ƙasa ta kafiran da aka yi sulhu da su kafiran da ya zamanto ba wutar yaƙi tsakankaninmu da su sai ya zamanto mutum ya sami irin wannan dukiyar a cikin yankinsu fali ahaliha to wannan na masu shi ne na masu wannan ƙasar ne shikenan sai ya kai ta wajen shugaba nasu su wannan arnawa wanda aka yi sulhu na tsagaita wutar yaƙi tsakankaninmu da su can zai kai ba zai zo shi bai ka gida ya ɓoye ya tsumulmula ya raka cin kayan shi ya raka murmurar kayan shi da kaɗan kaɗan wa ardul anwati li muftatihiha to amma ƙasar da ya zamanto ita kuma shugaba na musulmi ya buɗe ta ne da ƙarfi ya shige ta ne ya nuna musu cewa ba sani ba sabo sannan kuma musulunci ba ruwan shi da wadatar ka ba ruwan shi da kazanka ba ruwan shi da kazanka in dai ba za ka shiga musulunci ba kuma ba za ka amsa wato cewa za ka dinga bayar da jizya ba ba za ka dawo kusa da kasashe na musulmai ba inda hukunce-hukunce na musulmai za su dinga isowa zuwa gare ka to addinin musulunci ya ba da damar a yaƙi duk mutumin da ya zamanto ya saba wannan shugaba na musulmi ya je da ƙarfi aka buɗe wannan ƙasa ta koma ƙasa ta musulmai da shugabanta da gwamnoninta da ministocinta da sauransu gabaki ɗaya irin abin da ya shafi difite da sauransu dukkaninsu ba musulmai ba ne to amma da aka je aka musu ɗauki ba daɗi aka yi ta karkashe su daga ƙarshe shugaban ya zamanto musulmi ne ministoci nashi suka zamanto musulmi ne diftetuwa da kuma na ƙasa da su gabaki ɗaya suka zamanto musulmai to yanzu irin ya zamanto a irin wannan ƙasa ce mutum ya samu limuftatihiha to na shugaban da ya buɗe wannan ƙasar ne mun gane da kyau shugaban da ya buɗe wannan ƙasar ya zamanto da shi aka tafi aka gwamza wannan yaƙi aka ci nasara shi zai kaiwa in ya zamanto shugaban ya koma ga Allah shi kenan sai ya tattara kuma ya kai ta baitul mali mun gane da kyau na'am وما علم أنه لمسلم فهو ذو قطة وما علم amma dukkan abin da aka san cewa annahu lil muslimi wannan dukiyar ta musulmi ce an same shi a ƙasa ta jahiliya amma ya aka samu wata alama daga cikin alamomi wanda suke nuni akan cewa lalle wannan kuɗi na musulmi ne ko aka ga sunan Allah a jikin a ciki sai aka ga a ƙasa da aka ɗako aka ga wallahu galibun ala amri a jikin takarda a rubuce ko aka ga fatiha a jikin takarda a rubuce ko aka ga bismillah a jikin takarda a rubuce wanda wannan yake nuni akan cewa lalle asali mai wannan dukiyar dattijan arziki ne musulmi ne ba arne ba ne mun gane da kyau to yanzu wannan fahuwa lukabatun wannan abin da ya gani wanda akwai alamar cewa na musulmi ne wannan tsuntuwa ce tsuntuwa ce wannan ba nudura ba ce sannan kuma wannan ba arrikaz ba ne wannan tsuntuwa sunan shi hukuncin tsuntuwa a addini na musulunci ita kuma ana sanar da ita a cigi ta ta tsawon shekara guda kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin zaid ibn khalid al-juhani da kuma hadisin ubay ibn ka'ab wanda suna cikin sahihaini wato wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce mutum ya rike farmeti da jakar da kudin yake ciki da kalan shi da sauransu da adadin kudin sai kuma ya cige da ta tsawon shekara guda idan ya samu mai ita shikenan sai ya damka mai kayan shi idan kuma bai samu ba mai ita sai ya amfani da ita idan mai ita ya fito ya rama mishi kamar yadda za mu tarra insha Allah ta'ala wajen abin da ya shafi harkar tsuntuwa na'am والدين إن استغرق أو أبقى ما لا زكاة فيه أسقطها عن النقد عن النقد الحولي للمعدني والماشية والمؤشرات إلا أن يكون له أرض يساويه na'am malam yace waddainu bashi inistagraka ma la zakata fihi inistagraka wato idan ya dirmiyar da dukkan dukiyar mai dan kasuwa ya zamanto bashin da yake kan shi ya maliye dukkan dukiyar da take hannun shi tashi kun gane da kyau gashi nan dan kasuwa ne yana zuwa kasuwa da miliyan biyar a hannun shi amma kuma bashin da ake bin shi ya kai miliyan biyar a ga yanzu bashin da yake kan shi ya dirmiyar da wannan dukiyar da take hannun shi baki ɗayanta to yanzu asqadaha anin naqdil hauli to wannan bashi din ya sariyar da zakka a kan shi game da kuɗin da ake fitar mai da zakka a kowace shekara da kuɗin da sai a shekara ake fitar mai da zakka saboda kuɗi ana fitar mai da zakka ne a shekara sau ɗaya idan ya cika nisabi kamar yadda wato muka yi magana a baya wahala alaihi alhaul wato ya zamanto shekara ya kewayo akan wannan lissabi din da ya mallaka au abu ma la zakata fihi ko kuma ya zamanto wannan addai bashin da yake kan wannan ɗan kasuwa idan aka cire bashin da yake kan shi to dukiyar da take hannun shi abu kama la zakata fihi zai wanzar da abin da babu zaka ne a cikinsa ya zama to yanzu miliyan biyar kin da take hannun shi mutum ɗaya ma miliyan uku da rabi yake bin shi wani yana bin shi jaka ɗari takwas da aka yi lissafi abin da yake kuɗin shi nashi gari a cikin wannan kuɗi da yake hannun shi miliyan biyar daga jaka ɗari bakwai ne kaɗai nashi ita kuma zakka misali a ce sai miliyan biyu ake fitar mata da zakka ita ce nisabi to kaga yanzu abu ma la zakka tafi wannan bashin idan aka cire ya fitar da abin da babu zakka a cikin sa'i abin da ya bari na kuɗi bai kai ba dukiyar da za a fitar mata da zakka to yanzu asqabaha ya sayar da wannan zakka anin naqdil hauli dangane da kuɗi wanda ake fitar mai da zakka a shekara mun gane da kyau dukiya ta kuɗi idan mutum yana da ita to bashi yana iya sariyar da ita ya ce lalma'adini wo lalma'adini ya ce a'a bashi da ake bin mutum baya sariyar da dukiya baya sariyar da zakka ta dukiya wanda aka samu daga cikin baramu idan ya zamanto misali ana bin mutum miliyan biyar kuma babu ko biye a hannunsa sai aka ce mai ai a jado ana na ana haƙowa zinari da azurwa yankin arewan nan yanki can cikin nan wajen mali yana ya tafi ya yi ramcen kuɗi ya tafi yana zuwa kawai sai ya fada da kafar dama lalle tafi a rannama sai ya samu sai da ya samu dinari ashirin a radda ya tafi sai da ya samu dinari ashirin dinari ashirin a ciki zai fitar mai da haƙƙin allah ko to yanzu ba zai ce ba to tunda da bashi a kan shi wanda bashin da ake bin shi har a yanzu wannan dinarin idan ya je sayar da su ba za su iya biyan bashin shi ba a ce babu zaka a cikin wannan dukiyar da ya samu ta baramu a dukiyar nan ta baramu akwai haƙƙi na Allah a ciki da zai fitar matuƙar ya kai nisabi kuma ya same shi a jijiya ɗaya ba a hanyoyi ba to zai fitar mai da zakka bashi baya sariyar da zakka ta abin da aka samu na alheri cikin baramu walmashiyati ya ce lalmashiyati hakanan kuma banda zakka ta dabobi zakka ta dabobi bashi baya sariyar da ita idan ya zama to yanzu mutum yana da kwai garke na tumakai da awakai tumakan shi sun kai 500 amma kuma ana bin shi bashin da ya kai miliyan 10 wanda a ce a sai da wannan tumakai 500 ma ba za su biya bashin da yake kan shi ba to yanzu in asa'i mai tattara zakka ya zo shi daga wajen shugaba na musulmi lissafa ce kai tumakai biyar za ka bayar ce don wanga ya dabobinka tumakai da awakai mun lissafa 530 ne ba zai ce mishi ba turan kai da ai sai ka tambaye ne wurin da yake kaina ce mishi yanzu miliyan biyar ake bi miliyan goma ake bi na ya ce to allah sa ka samu miliyan goma ka biya su amma da yanzu dai dabbobin nan guda biyar sai ka ba da su saboda bashin da yake kanka baya saukewa zakka ta dabobi mun gane da kyau wal mu'asharati hakanan kuma zakka ta abubuwan da ake fitar da kashi ɗaya cikin goma sune al mu'asharat zakka irin ta kayan gona kenan irin abin da idan aka noma shi a kashi goma kashi ɗaya ne za a fitar kashi tara don haƙƙi ne na mai gona haƙƙi ne na mai noma in hatsi kai idan ka fitar da sanho tara na goma in ka kalata za ka sauye shi ne a share ɗaya ko to wannan shi ma zakka shi ba shi baya sariyar da wannan zakka din ko miliyan nawa ake bin mutum bashi da kaka in ya je shi kala ba zai ce ba to ho yanzu tunda ana bin shi bashi na miliyan kaza yanzu da wannan gonar da waccar gonar da waccar gonar in aka hada su duka amfanin da za a samu bihi ba hudda rabin kudin bashin da ake bin nashi to ba za su sauye su mishi ba da zakar wannan ta ta kwaya kamar da yana karanta a cikin littafin risala a can gurare guda biyu da malam yake cewa wala yusqitu dainu zakata habbin wala tamrin wala mashiyat bashi baya sariyar da zakka ta kwaya duk ɗiyan ƙwaya duk abin da yake ƙwaya ce ƙwayar hatsi ce ƙwayar sha'ir ce ƙwayar dawa ce duk ƙwayar da ake fitar mata da zakka ko to bashi baya saryar da wannan zakka din hakanan kuma baya saryar da zakka wanda take ta dabino dabino in ya zamanto mutum yana da kwai dabinai a cikin garkarsa ko yana da kwai inabi a garkarsa bashin da yake kan shi ba zai sare mai da wannan zakkal ba wala mashiyatin hakanan bashi baya saryar da zakka ta dabbobi waɗannan guda ukun dukkaninsu baya sarya suwa malam yace illa an yakuna lahu ardun da yace wadainu in istaghraqa asqadaha anin naqdil hawli ko aw abqa ma la zakata fihi bashi in ana bin in ana bin mutum bashi bashin da ya dirmiyar da dukiyar shi gabaki daya abin da yake hannun shi bashin da yake kan shi ya kai kudin da yake hannunsa ko bashin da yake hannunsa da yake kan shi idan aka cire bashin da yake kan shi da kudin da yake hannunsa daga cikin kudin da yake hannunsa to abin da zai saura ba zai kai ba nisabi to yace illa an yakuna lahu ardun sai dai in ya kasance yana da kai wata kadara wanda yusawihi take daidai da wannan bashin da yake kan shi misali yanzu an ce ana bin shi miliyan biyar ko kuma miliyan biyar ce a hannunsa amma shi ko mutum ne mai dubara ya ɗan yi kati hukuka yana da kai wani gida wanda siyan shi ma hilin da zai ya siye shi jika ɗari biyar da aka zo gini kuɗin da aka kashe mishi ya kai miliyan uku sannan kuma yana da kai wata mota wanda ake mai jigila da ita wajen jika ɗari takwas ya siye ta ga wani hilaye nan nashi guda uku da ya siye su miliyan guda da aka zo da aka yi lissafi yana da kai kadarar da ta kai miliyan biyar ɗin ta kai ta biya mishi bashin da yake kan shi yau in aka kada mai ƙararrawa aka je aka kulle shi a gidan yari kadarorin da suke cikin gari nashi za su iya fitar da shi daga cikin wannan gidan yari yawan aka fuddo gidan wannan aka ce za a sayar da shi an saye shi a arha za a saye shi miliyan hudu wannan mota tashi da ake mai jigila da ita an siye ta a arha siye ta jika ɗari biyar waɗannan hilayen nashi guda uku wanda ya siye su miliyan guda an siye su a arha ne za a siye su miliyan da ɗari biyar yana aka buga lissafi kuɗin da yake da a cikin kadarori ma sun mafi ƙarfin miliyan biyar ɗin yanzu kaga wannan dukiyar da take hannun shi sai ya fitar mata da zaka yanzu sai ya ɗauke ta a matsayin tamkar dukiyar shi ce wannan bashi da ake bin shi na miliyan biyar tunda yana da kai waɗannan kadarori don da aka tsatsara shi zai iya sayar da kadarorin shi biya su shi kenan sai ya fitar wa wannan kudin da yake hannunsa zakka wa yuj'alu bi izaihi na'am wa yuj'alu bi izaihi ma yuzaru alayhi fi farasihi fadainihi wa kitabati mukatibihi wa kidmati mukatabihi wa kidmati mudabbarihi wa nahwi dhalika na'am shi kenan ya ce wai ju'alu ana sanya shi bi iza'ihi wato a dabra da wannan bashin nasa ana sanya mayu ba'u alaihi dukkan abin da za a iya siyarwa a kan shi abin da za a iya siyarwa a kan shi idan aka ce mayu ba'u alaihi ya sha bambam da mayu ba'u lahu mayu ba'u alaihi shine lokacin da ya zamanto mutum yana hannu an zo an tsatsara shi a gida wancan yana bin shi bashi wancan yana bin shi bashi kuma kowanne ya kawo mai ban tsoro ya ce wallahi ko ka biya ni bashi na ko umma ka kotu kowa maganar da take fitowa daga bakin shi daga cikin masu gidan shi wanda suke bin shi bashi kowa magana ce wanda ta makawa a kotu ko kaiwa gurin alkali zai gurfanar da shi a gaban alkali to shi kuma yanzu waɗannan abubuwan da yake da su shikenan duk abin da zai zamanto mayu bawo alaihi za a iya sayar mai da shi za a iya sayarwa a kan shi fi falasihi a cikin tsiyacewar shi inda in ya zamanto in ya tsiyace za a fitar da kayan shi waɗanda suke da kwai kima a yi gwanjansu a sayar da su saboda a biya masu bin shi bashi bashi yanzu shikenan sai a yi lissafi da shi a wannan lokacin mana ya yi ta kawo misalai ya ce ka dainihi kamar bashin da yake bi shi ma yana da kwai bashi wanda kada halla ajuluhu lokacinsa ya yi na biya wannan bashi din sun yi daile da wani zai bashi kuɗi tun nan da kwana biyar da suka wuce amma kuma bai bashi ba to yanzu a wannan lokacin da suka zo suka sayo shi gaba su masu bin shi baji suka ce ko su maka shi kotu ko ya biya su to shi ma wanda yake bi ba shi za a je a taka mai a taka mai birki a ce to wallahi din yanda take ciki daga nan kan sha biyar rana ka yi kokari ka samu kudin wannan don wani yanzu yana nan wanda suke bin shi bashi sun je sun tsatsare shi a gida ko a kawo musu kuɗinsu ko kuma da mulece su kai shi kotu su maka shi ana kai shi kotu ana maka shi ko kai ma sunan ka sori dan kai ma yana ji yana gani ba yanda zai a tozar ta shi ya sai na binka bashi kai ma zai kawo kai ma kaka mun gane da kyau shikenan to wannan bashin da yake hannun mutum wanda ajalinsa ya sauka to yanzu shi ma wannan zai iya yin lissafi da shi mun gane da kyau wa kitabati mukatabihi da kuma fansa ta bawon da ya dora mai fansa irin misali bawon da ya dora mai fansa ya ce a duk wata ya kawo jaka 100 a duk wata ya kawo jaka 100 to ita ma za a sa ta a cikin lissafi in ya bada jaka 500 ya zama to da in yi wata biyar ya zama da to wannan ita ma za a yi lissafi da ita mun gane da kyau sannan kuma ya ce wa hidimati mudabbarihi da kuma hidima ta bawan da ya ce mai an ta hurrun an duburin minni wato bawan da ya ce mai an ta hurrun an duburin minni hidimarsa wannan gaskiya magana ce wanda cike mai rauni amma dai gashi nan ya kawo maganar al'imam khalil cikin littafin muhtasar ya ce auki mati kitabatin aurakabati mudabbarin mun gane da kyau ko kuma wato wuyan bawan da ya ce wa an hurun an duburin minni bawan da ya mai tadbiranci bawan da shugaban sai ya mishi tadbiranci ya ce idan na rasu kai ɗa ne to yanzu in aka danne wannan shugaba ɗin aka je aka maka shi a kotu ana saboda bashi da ake bin shigo to wannan bawan shi ma yana ɗaya daga cikin kadarori nashi wanda za a sayar da su a biya bashin da yake kan shi don a fuddo shi daga cikin wannan kotu to hal irinsu zai lissafi wani hauri zalika da makamancin wannan suka ce kai in in ya zamanto yana da kowaɗansu kaya shaddodi wanda yake sawa ya yi fankama da su a cikin gari yana da shadda irin gizinoni ɗin nan wanda ya ɗamka sojan jika arba'in arba'in ya kashe yana da kwamfule ya kai ashirin irinsu yana sai a ce kayi kayan nan ba sa'annan ka bane yansu hudu su zai daga cikin balis ɗin shi duka kwamfulallukan nan duka da yake da guda ashirin a fudo a bar mushi wani yadin shi wanda yake bahar na shirya wani kausassan yadin shi wanda ya siye shi jika takwas aka mushi ɗimki na jika ya bar mai shi a ce ya raka sawa dan bar mushi wata gumama wanda zai raka kiyamun leli da ita ya tafi sallar asuba da sauransu amma wannan kwamfule ashirin na jika arba'in arba'in a kai shi kasuwa a mai baje koli a ce wani da su in jika talatin talatin za a sayar da su dai za su rage wani guri shi yin albajiri ne irin wanda ya siyi irin su fatahul bari irin su umdatul qari yana da irin su jami'ul bayani irin su aljami'ul ahkamul qur'an yana da irin su fatawa na shekul islam yana da irin su littafin fatawa na ibn yana da littafin sahihu muslim yana da tufatul ahwadi da sauransu shikenan duka gabaki daya sai a ce mishi kai wanda littattafan din sun yi karhin ka yanzu a tattara gabaki daya a sa su cikin kwalayensu inda kwalayensu in babu kwalaye a tattara a kai su wajen yan gwanjo ce wayannan littattafan muke so a sayar a bar mishi littafin shi alqur'ani shi ma qur'anin akwai sabo a doke shi a bar mishi littafin shi alkur'ani ɗaya da wata darruma shi tsohuwa da sauransu yan akwai waɗansu dardumomi nashi na fita kumya diga a kwashe su a ji a sayar mai da su mun gane da kyau saboda a biya bashin da yake kansa shi ne da ya ce wani hauyi zalika da makamancin wannan duk abin da yake da kwai kima a wajen shi irin mantirkin shi tsabuwa wanda ya siyo jika talatin kwace ta zai ba za a bar shi bai ci gaba da zama da ita yana da hula zanna ko yana da hula a irin ta biya maraddan nan ko yana da kwai hula wanda ake ce da ita tangaram da sauransu to waɗannan dukkaninsu sai da su zai a kai su kasuwa a sayar da su a kawo kuɗin a je a biya wanda ake wanda suke bin shi bashi da kuɗin wa bi hadha al-qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik